أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زم كاش درسين خمسين دكتورة أتكن كراتمنا العزية يوم عشرين دقيقة جوات عشرين أيوم ثلاثين جوات ربيع الآخر wanda ya daidai da shekara 1433 wanda ya daidai da 24 ga watan uku na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi mun gama bayani akan sunan mu'akkada wato sunnoni masu ƙarfi wanda aka ƙarfafa su daga cikin salloli mun ambaci salloli guda hudu na farkon su ita ce sallar witiri sannan na biyu sallolin idi guda biyu sannan na uku a salatul kusu a wal kusu sannan salatul istisqa sallar roƙon ruwa waɗannan su ne a sunan al-mu'akkada wanda muka karanta su a darasin da ya wuce a darussukan da suka wuce kamar guda biyu ko uku a yanzu za mu tashi a wato salatun ragiba wato salatun raga'ib sallah waɗanda suke ta sunnoni da ake kudaitarwa a yi ita ce sallah ce guda ɗaya ita ce raka'ata alfajir faslun malin ya ce fasali raka'ata alfajiri ragiba raka'o'i guda biyu na alfajir na sallah asuba raziba sunna ce da ake ce mata raziba a barkwadaitarwa raka'ata alfajir abinda ake nufi da raka'ata alfajir sune salloli raka'a guda biyu da ake yin su bayan hudowa alfijir kafin a yi sallar asuba wannan lokaci ne na na yin wannan nafila kuma lokaci ne da aka kayyade shi ga yin wannan nafilar kawai saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga cikin wanda Sa'id ibn Musayyib ya ruwaito an rajulin min al-ansar yace idza idza qala al-fajr fala salata illa rak'atay al-fajr idan al-fajr yake to to babu wata sallah ta nafila sai rak'atay al-fajr to wannan shine ake ce marqata al-fajr haka ake ce musu ko a ce musu rak'ata al-fajr ko a ce rak'ata al-ghada domin algada shine sallar safiya ita ce kuma alfajir waɗannan salloli guda biyu su ake ce marakata alfajir annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mudawama a kansu to malam ya ambata cewa hukuncin su raghiba sunna ce a barkwadaitarwa abinda ake nufi da raghiba kamar yadda muke bayani a farkon darasin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ta hanyar ambatan ladan da Allah yake bayarwa ga wanda yake ko kuma ya dawwama akan yin sa amma sifar nafila ba tare da ya bayyana ba ba sifar wato yanda yake bayyana shi a cikin al'umma yanda yake bayyana shi a cikin mutane ba da yake zamantowa sunna kamar yanda ya bayyana idi da salatul kusub da salatul istisqa shine mai maraqi su'ud yake cewa radibatun ma fihi raddaban nabi bi dhikri ma fihi min al-ajli jubi aw dama fi'luhu bi wasfin nafli والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب رغيبة ما فيه رغب النبي صلى رغيبة إتشي ودع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيسر كان حي بذكر ما فيه من الأجر جدي da ambatan abin da ke cikinsa na lada da Allah yake bayarwa au gama fi'luhu bi wasfin nafi ko kuma aikata shi ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama wajen aikata shi bi wasfin nafli a sifar nafila tunda yakan aikata abu a sifar ta hanyar bayyana shi a cikin jama'a ya dawwama a kai kamar sallar biyu amma wannan ya dawwama wajen aikata shi amma da sifar cewa nafila ne to wannan misalin da malikiya suke bayarwa shine raka'ata al-fajr wato sunna ce wadda take tafi sauran mutlaqin nafila abin da suka ce raghiba wato tana an keɓance ta kamar yadda malam zai ambata ya wannan ya ba ta hukunci na daban da mutlaqin nafila mutlaqin sallar nafila ita rak'atul fajr ta fi wannan matsayin a wajen waɗansu malamai kuma sun tafi akan cewa wajiba ce kamar yadda ke masabar dawudu zahiri saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam la yana cewa la tada la tad'uhuma wa in taradatkumul khayr la tad'uhuma wa in taradatkumul khayr kada ku bar waɗannan salloli raka'a biyu ko da mayaka sun zo suna korar ku ne wato ko da an kawo muku hari da yaki kada ku bar raka'at al-fajr suka ce to wani irin sal wace irin sallah ce za a ce nafila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku bar ta ko da an kawo muku harin yaki saboda haka waɗannan malamai suka tafi akan cewa wajiba ce to amma kuma yanda yake mazhaban jumhurin malamai su imam malik koyaushe suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa salloli biyar ne Allah ya wajabta kuma sahabbai wannan fahimtar suka dauka yayin da aka zo aka gaya ma abdullahi aka gaya ma ubadata bin samit cewa ai ga wani abu muhammad al-mudliji ko kuma al-mudhiji yana cewa wuturi wajibi ne yace kazaba abu muhammad abu muhammad yayi kuskure sai ya kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace khamsu salawatin katabahunna katabahunna Allahu ala al-ibad salloli biyar ne Allah ya wajabta su akan bayi kaga ya kawo dan yin inkarin cewa duk wanda ya kafa hujja da cewa wuturi wajibi ne to sai ya masa raddi da wannan hadisi to wannan shine umdar malaman jumhur su Malik da Shafi'i da su Imam Abu Hanifa da Abu da Imam Ahmad da suke raddin hadisai da waɗansu suke nuna zahirin su akan cewa kamar wajibi ne wata sallah ta nafila to suna cewa dalilin rashin wajibci shine wannan hadisin cewa salloli biyar su ne kawai wajibai saboda haka amma saboda abubuwan da suka zo na muhimmancin rakatai fajr sai suka zamanto a cikin sunnonin sun zamanto sun hau sama da sunna wadda take ta nafila kawai waɗansu suka kira ta sunna mu'akkada kamar yadda yake riwaya a makabar imam ahmad cikin abin da shaukani ya ambata shaukani ya ya hakaito cewa a wajen imam ahmad an ruwaito da gare cewa sunna ce mu'akkada mai karfi to amma yanda maliki yanda muka ambata cewa malaman malikiya sun bayyana ma'anar sunna mu'akkada bayanin su bai ba za a tabbata shi akan rak'atay al-fajr ba rak'atay al-fajr daga cikin abubuwan da suka zo na sunna akan muhimmancin ta akwai hadisin Aisha ummul mu'minin tace a cikin Bukhari lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min al-muwa min an-nawafil ashaddu mu'ahadatan minhu ala rak'atay al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana kiyaye yana tsare wani abu na nafila ba irin yadda yake tsare da sai fajr a wani hadisi tace ma kana li yad'ahuma fi safarin wala haba baya barin su ko a halin zaman gida ko a halin tafiya yana cewa huma khairun min ad-dunya wa ma fiha sun fi duniya da abin da ke cikin ta raka'atayn fajr sun fi duniya da abin da ke cikin ta saboda haka alal misali kana ganin kan cewar kana kana ganin kan cewar idan ka tsaya kai kai sallar asuba wani appointment ɗinka da aka baka wanda kake tsammanin samun wani abu na duniya zai sa ka rasa wannan appointment ɗin to sai ka auna ka gani appointment ɗin ne ko ka duniyar baki ɗaya ka gani duniyar baki ɗaya ta fi appointment ɗin inda appointment ɗin juz'i ne na duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi duniyar ga baki da ballantana appointment ɗinka saboda haka wani ya nuna muhimmancin wannan sallah raka'atul fajr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin shi malam yace taftaqiru ila niyyatin tahussuha wannan sallah wannan nafil wannan sunna tana bukatuwa ya zuwa ga niyyar da take kebance ta ma'ana sai ka yi niyyar raka'atayn fajr in ka tashi yin ta za ka halarta niyyar da take ta raka'atayn fajr ba mutlaqin nafila ba al misali ka tashi kana sallar dare kana cikin raka'a biyu kafin kai wuce sai kaji an tada iqama kaji ana qad qamati salat kai baka san cewa ka kai baka san kan cewa alfijir ya fito ba har an yi kiran sallah kai ka dauka cikin dare ne kana ta tahajjud saboda haka sai kana kana gaba sai ka ci gaba da raka'a biyun ka kana sallama ka to shikenan wannan raka'a biyun ta zama to raka'a ce fajr sai ka ga zo ka tawo masallaci kai sallah asuba wannan zai yiwu saboda ka kebance ta da niyyar raka'a ce fajr ko kuma ka shigo masallaci sai ka ce bari na yi tahiyatul masjid sai kai tahiyatul masjid sai ka ji an tada iqama sai ka ce tahiyatul masjid din ta zama to raka'atayn fajr wannan ba zai yi ba amma ita raka'atayn fajr za ta za ta mare gurbin tahiyatul masjid in ka shigo masallaci sai ka ce bar sai kai raka'atayn fajr to ba sai kuma kai tahiyatul masjid ba wannan raka'atayn fajr din ta zama to ita ce sallar tahiyatul masjid na'am ko ba niyya saboda ita tahiyatul masjid ba ta buƙatar niyya da take kebance ta maksudin ta ya zama to kan cewar baka zauna ba sai da kai sallah saboda in sallar farilla ce kai wannan sallar farilla ta zama sallar farilla ta zama tahiyatul masjid in raka ce alfajr ne kai idan wuciri ne ma kai idan abin nan sunna ce ratiba kai duk za su zama to a maimakon tahiyatul masjid wa waqtuha ba'da tulu'il fajr lokacinta yana shiga ne bayan hudowa alfijir saboda haka idan mutun yayi idan mutun ya raka ce alfajr sai daga baya ya bayyana kan cewa ya yi ta ne kafin hudowa alfitar sai ya sake ta ba ta yi ba domin shi lokacin sallah sababin ta ne a sabab a cikin usulul fiqh abinda ake nufi shi ka shi ne ma kana fi wujudihi ma yushtaratu ma yalzamu min wujudihi alwujud wa min adamihi al'adam li dhatihi in akwai shi za a samu abinda aka za a samu hukunci in babu shi ba za a samu hukunci ba saboda haka idan babu shi babu hukunci yani idan babu sababin sallah wanda yake lokacin sallah shine sababin ta idan babu lokacin sallah babu sallah naka idan mutum ya sallah azhar da walaha bai sallah azhar sai ya sake to haka ma raka ce alfajr tana da lokaci lokacin ta kuma sababin ta ne ba sharadi ba dan haka idan mutum yayi ta kafin shigar lokacin ta sai ya sake ta na'am a ramuwa za ta magana ramuwar ta za ta wa man dakhala al masjid wanda ya shiga masallaci fa wajada al-imama yusalli subha tarakahuma wa dakhala ma'a wanda ya shiga masallaci sai ya riski liman yana sallah ta asuba tarakahuma sai ya bar su ya bar mi rak'ata al-fajr sai ya bar su wa dakhala ma'ahu ya shiga cikin sallah ya shiga cikin sallah tare da shi wannan shine mataban kafatul ulama illa abu hanifa kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuni akan wannan hadisin Malik ibn Buhaina a cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai aka tada iqama sai ya ga wani mutum yana sallah yace asubhu arba'an sallar asuba ce ta zaman to raka'a hudu wannan me wannan inkari ne ko ba inkari ba inkari ne masa a wata riwayar an ce zuwa yayi masa magana yana cikin sallah ana idar da sallah sahabbai sai suka zo suka tattare suka ce me annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba ta ku ɗan sahabbai na kan sunna sun ga yaje yayi masa magana yana cikin sallah suka ce menene sai suka ana idan da sallah suka zo suka ce me yace maka sai ce ce min yayi asubhu arba'a sallah asuba raka a hudu ce kuma sai yace ai raka'atayn fajr yake a yana yin raka'atayn fajr ne to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam masa inkari to wannan shine kusan mazhabin kafatul ulama cewa idan mutum ya shigo cikin masallaci aka tada iqama to bai halatta ya fara rak'atayn fajr ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sai ya shige ya sallah tare da liman an ruwaito daga cikin tabi'a ana cewa meni to an yi sabani wajen menene dalilin da yasa aka hana shi aka ce shiga tare da liman bayan muhimmancin rak'atayn fajr daga cikin dalilan da aka ambata akwai abin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar cewa saboda a cikin masallaci ne da haka in ba a cikin masallaci bane ma'ana mutum zai iya kibancewa ne shi hujjar sa kenan yana ganin in a cikin masallaci ne an an da sallah bai kamata wani ya ware yana wata sallah saboda zai nuna ware mutum ya ware kansa daga jama'ar musulmi ko musulunci ya zo ne ya kawo haɗin kai kuma ba inda ake son a haɗin kai a cikin irin a cikin ayyukan addini yayin da ake ayyukan addini wani yana tasa daban wani yana tasa daban ba a san haka shi yasa ba a sallah ba a sallar idi wannan sina su yau wannan sina su gobe ba a san haka to haka ma sallah ba a san wannan jama'a na tasu kai kuma kaje kana kawa da kana yi to amma inda ba kamar a masallaci bane a wajen Abdullahi dan Umar zai zai za a iya yi dan haka aka ruwaito daga Abdullahi ibn Umar yana shigowa masallaci in ya tuwo masallaci ya ji an tada kab an tada iqama sai ya shiga gidan Hafsa ya shiga ɗakin yar uwarsa Hafsa tunda gida ne wanda yake hada da masallaci a kun ga inda ake tsayawa ake ziyara in an je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda mutane suke tsayawa suna fuskantar kabari to inda suke tsayawa daidai nan ake Hafsa daidai nan wajen gidan Hafsa dan ita ce gidanta wanda yake shine daura da Qibla ita ce gidanta na farko sannan gidan Aisha inda aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda in ka tsaya a daidai sai in kabari kana abin nan a daidai akan gidan Hafsa ba a shiga da shi cikin masallacin ba sai zamanin khilafa sayyidina Uthman a zamanin amma a zamanin khilafar sayyidina Abubakar da sayyidina Umar din yana nan a gidan Hafsa kuma da Hafsa ta rasu sai Abdullahi ibn Umar shine ya gaje ta ba ta da ɗa saboda shine ya gaje ta da asibiti da shi da sauran ƴan uwansa sune asibanta saboda ka suka gaji dukiyar ta baki ɗaya har da gida saboda ka idan ya zo masallaci ya ga an tada an tada iqama to sai ya shiga gidan Hafsa ya fara sai ya fito sannan sai ya shiga masallaci ya sallah saboda haka a wajen Ibn Umar menene illar da aka hana mutum in an tada iqama ya rakata al-fajr kasancewa a masallaci saboda kan a wajen masallaci ne zai iya a wajen Ibn Sirin abdullahi ibn sirin ya ce illar shine shine samun sallar farilla komai kankantar juz'in da ka samu na sallar farilla ya fi sallar nafil saboda haka idan eh muhammad ibn sirin ma'ana kaga idan mutum aka tada iqama sai je yana raka'a al-fajr kaga ai ya rasa juz'i na sallar farilla to nan juz'in da ya rasa na sarrafa ya fi masa zakatul fajr din shi yasa aka ce ya bar zakatul fajr ya zo shi cikin sallar fajr eh shine ai duk ana faɗan illar hadisi ne menene hikimar cewa idan uqimatu salat fala salata illa maktuba akan rakatul fajr bizzat illa ta uku da aka rawaito daga waɗansu daga cikin malamai Ibrahimun Naha'i al-Imam al-Kufi yace illar shine samun fala takbiratul ihram idan ko da ka samu juz'i na sallah in dai baka samu takbiratul ihram ka rasa alkhairi mai yawa saboda ka dan ka samu falalar ai ka samu an yi kabbara harama tare da kai gara ka kyale da ta kai fajr din ka zo ka shiga tare da liman sannan kuma dai wa uba abinda za a duba shine hanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ko illar ko mun san hikimar ko ba mu san hikimar ba za mu yi aiki da shi amma me yasa malamai suke bayanin hikima domin domin a gani ko za a iya yin kiyasi ko ba za a iya yin kiyasi ba in ka ga shi a wajen ibn umar da yace ga hikimar kaga sai yayi kiyasi sai ya zama tukunci yana yin sallah a waje dan yana ganin illar hani din saboda ba a so a yi ta a cikin masallaci to idan ya zama to cewa an tada iqama alhali kuma kana cikin raka'atul fajr kun ga wannan matsala biyu ce in aka tada iqama an tada iqama baka yarkace al-fajr ba ko baka tada baka tada kabbara rakace al-fajr ba to nan wajen menene hukunci zaka fara ko ba zaka fara ba ba zaka fara ba ba zaka fara ba sai ka shiga sallah hali na biyu kana cikin rakace al-fajr sai aka tada iqama in aka tada iqama to nan ma kana da hali biyu in ma ya zama to ka riga kana ka riga ka kulla raka'a farko ma'ana ka yi ruku'u ta raka'a farko wa in ma ko baka riga ka yi ruku'u ta raka'a farko ba idan ka riga ka yi ruku'u ta raka'a farko to mafiya yawan malamai sun tafi akan cewar zaka cika sallah bal a wajen raka'atayil fajr mafiya yawan malamai sun ce ko baka kulla raka'a ba zaka cika sallah saboda wannan sun keɓance shi saboda muhimmancin rakatai alfajir da kuma kasancewar kada ka ɓata aikinka tunda ka riga ka fara wannan haka aka rawaito daga jumhurin malamai amma wannan wannan na gaya muku ra'ayin malamai ne amma ta yaya za mu auna shi da da hadith zahirin hadisi cewa yi falasala babu sallah idan haka za mu ce sallar ta ɓaci ne ko za mu ce ka fita daga cikin sallar don ka shiga cikin wannan sallar a wajen malik ba za ka fita daga cikin sallar ba sai dai idan baka kulla raka'a ba in baka kulla raka'a ba sai kai sallama tunda da kai kabbara ai sallar ya halatta kai ka kulla kai kabbara a lokacin da ya cancanta kai sallah ne dan ka ka shiga cikin sallar dan haka ba za ka fita daga ciki ba sai da sallama ba wai sallar ta faci bane kwata kwata sai ka fita to a wajen malaman zahiriya sun yi suke cewa kawai ka fita ma ko sallama ba za ka yi dan babu sallah ana ta da ya kama sallar ta faci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala salata babu sallah to da ka ya bata sallah na'am inkari yayi masa ya ci gaba mana ya gama sallah ya ci gaba ya gama sallah amma ai mahall shahid ba ci gaban sa da ya gama sallar ba in ka annabi sallallahu alaihi wasallam masa inkari annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa inkari saboda haka alwajib a lokacin nan shine fita daga cikin sallah kuma wannan inkarin da ya cewa a subufa arba'a ya nuna kan cewa ba a yi wannan sallah saboda haka ko da ya kullata kan ya kullata ya kullata ne ala khilafil aula sai dai kasancewar bai ce bai yi masa bai yi masa rarawa bai masa faɗa ba akan cika sallar ya nuna kan cewa tarku aula ne ba wajibi bane a ce sai a daga cikin sallar amma in kari na wannan halin ya tabbata a cikin cewarsa da yi asubu arba'a salawatu lillahi wasallam saboda haka kun gane yanzu halayen ku an tada iqama kana cikin masallaci baka raka sai alfajir ba saboda haka fala tabtadi ba za ka fara sallah ba a cikin kaulin ahmadul fuqaha illa hanafiya hanafiya ne kawai suka ce za ka yi sallah ka keɓance gefe a masallaci kai sallah amma mafiya yawan malamai kusan dukkanin su cewa ilahirin malamai in banda malaman hanafiya cewa suka yi ba za ka yi sallah ba hali na biyu kana cikin raka'atai alfajir sai aka tada sallah to a nan wajen in ka riga ka kulla raka'a sai ka cika in baka kulla raka'a ba sai ka fita da sallama wannan shine madhaban malik waɗansu malamai kuma suka ce kamar yadda yake shine ra'ayin Dawud da shine ake danganawa zuwa ga Bahiriya sallar ta baci ko ka kulla raka'a ko baka kulla ko baka kulla raka'a ba wal aula madhaban malik saboda aiki ne ka fara yi a kuma Allah madaukakin sarki ya ce la tubtilu a'malakum kada ku bata ayyukanku kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salat fala salata illa al-maktuba idan aka tada sallah babu sallah sai ta farilla yana da ihtimal ihtimal din shine cewa fala tabtadi'u as-salah illa al-maktuba kada ku faru wata sallah sai ta farilla saboda haka za a iya kafa hujja cewa ai hadisin ba yana nufin sallar da ake cikin yin ta bane sallar da nafila da aka raha kullata ana nufin kada ka fara wata sallah wanda yake wannan shine tawilin jumhur kuma in dai aka ce lafazin hadisi yana da wannan ihtimal din to ba nassi bane akan mas'ala saboda haka zai zama to cewa kowa zai iya kafa hujja da shi a bisa ta sa fahimta da kuma dalilan da ya kawo saboda haka abin nan wannan shine abin rinjayarwa a nan wallahu ta'ala wa uqima wa in uqimat alayhi as-salah wa huwa kharij al-masjid idan aka tarar idan wa huwa kharij al-masjid idan aka tayar da sallah alhali yana wajen masallaci fa innahu yarka'uhuma to sai sai ya sallace su malam ya hab fawata raka'a matsawar baya matsawar bai ji tsoron kubcewar raka'a ba kamar yadda aka rubuto daga Abdullahi dan Umar yake ratsewa gidan yar uwarsa ya sallah shine kamar anan ka zo za ka tashi ka ji ana ana sallah maimakon ka shigo masallaci sai ka tsaya a waje a harabar masallaci sai ka yarda ta alfajir amma da sharadi in ya zama to kana kana kaunar ka je ka samu liman bai riga ya kulla raka'a ma'ana bai yi ruku ya dago daga ruku saboda idan ya riga ya kulla raka'a rasa raka'a din wannan wannan rasa raka'a ya fi maka tsanani bisa raka rasa raka'a ta fajr gara ka rasa raka'a ta fajr bisa ka rasa raka'a kullalliya amma in ka san cewar kamar al misali ka zo kana tuhowa za ka shiga masallaci ka ji ana karanta fatiha kuma ka san sallah asuba limamin yana dan tsawaitawa har kana kaunar cewa za ka iya raka'a sai fajr din nan raka'a biyu sannan ka shiga ka sami liman kafin ya ruku'u to a nan wajen sai ka yi sannan ka shiga amma in ka san ce in ka ji cewa lokacin nan har yana yana cikin karatun sura ya ma yi nisa a cikin karatun sura idan ka tsaya kace zaka yi raka'a al-fajr kafin kai raka'a ɗaya ma ya riga ya ruku'u to al-aula sai ka shigo cikin masa sai ka shigo ka shiga cikin sallar tare da shi fa in khafa zalika idan yaji tsoron wannan me ya wannan zalika din fawati raka'a kubcewar raka'a idan yaji tsoron cewa zai raka'a ta farko za ta kubce masa dakhala ma al-imam sai ya shiga yin sallah tare da liman sai ya shiga yin sallah tare da liman kamar yadda muke bayani wa yustahabbu an yaqra'a fihima bi ummi al-qur'ani faqat mustahabbi ne ya karanta yayi karatun da zai a cikin rak'atul al-fajr da fatiha faqat fatiha kawai wannan shine mazhaban malik fatiha kawai ake karantawa ba sura dalilin sa shine hadithin aisha radiyallahu anha كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ينا تكيت ركعتي الفجر har na kan ce shin ya karanta fatiha ma kuwa shin ya karanta fatiha wato saboda matakar yadda yake yake yake gajarta ta to bisa wannan sai malik yace kawai fatihar ma kawai za a karanta to amma sunna ta tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu da surori a cikin a hadisin abdullahi dan umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana sallar rak'atai al-fajr ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko da qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu hadisin abdullahi dan abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim ta suratul baqara a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma riwaya biyu ta zo riwaya ta farko yana karanta falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah aya dake cikin surata ali imran wato ya karanta da aya ɗaya ɗaya kenan wanda yake wannan shine hujja cewa zaka iya karanta zaka iya karatun sura da aya ta ɗaya daga cikin hujjar da malamai suke kafa wannan hadisi na ibnu abbas cewa ba sai ka karanta akalla ayoyi biyu ba kafin ya zama to kayan karatun sura da waɗansu za a ga suna inkari da mutane da suke a karanta ayatul kursi a cikin sallah karanta ayatul kursi sai su ruku sai ce ya za ka karanta aya ɗaya ai cewa aka yi ikra ma ta yassara ma aka min alquran ka karanta abin da ya sauka gare ka to abin da ya sauka gare ka zai fi yafi aya akalla aya biyu da ba su dalili me na aya biyu din to wannan hadisin yana daga cikin hujjan da ake kafawa cewa za ka yi sallah za ka yi karatun sura a karatu bayan fatiha zai iya zamantowa da aya guda ɗaya kaɗai a wani riwayar a raka'a ta biyu ɗin yana karanta ƙulu aman a wata riwayar yana cewa kul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an idza karshen aya saboda haka wannan tunda waɗannan riwayoyi duk suna ta tabbatar da su mustahabi ne mutum wata ranye wannan wata ranye wancan to amma hadisin Aisha radiyallahu anha ya nuna kan cewa yana gajartawa yana takaita karatu to anan wata matsala ce da take ta juya mun a ban kuma ga nassin malamai akan ta ba zai du'a ul istiftah ko ba zai eh tunda asali ana yin du'a ul istiftah a sallolin nafila tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallolin dare yana budewa da du'a ul istiftah kuma al-asl duk abinda ake a farilla za a yi a nafila wajen sallah shine asl to a rak'atayil fajr Aisha ta ce gashi na gajarta ta kuma in dai mutum zai du'a wal istifta ba zai zama tokan cewa ta gajartu gajartar da har za a ce ya karanta Fatiha ba to da ka ana ana ana yin karatun du'a wal istifta ko ba eh yana gajarta ai kuma ta gajarta ta kai kuma malamin kai du'a wal istifta mafi gadar su shine subhanaka allahumma wa hamdi tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru sannan kai isti'ada sannan kai basmala sannan kai kana eh da bayan da kuma kafara da sauran sallolin to gaskiya dai wannan shine in duk in kace za ka yi wato gara ka rike asali bisa ka rinka kawo ihtimala tafsirin hadisin kace za ka rinka kawo ai wata kila tana nufin kaza wata tana nufin kaza ka bar asali wanda ya tabbata da dalili inda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam haka yana yin du'a'ul istifta a sallar farilla da sallar nafil to wannan asal ne kake ci ba za ka bar shi ba sai da yaqini abinda kuma Aisha radiyallahu anha ta kawo akwai ihtimali ba yaqini bane sai ta ce tana yana gajartawa har nakan ce ya karanta Fatiha wannan ba yaqini bane akan cewa baya karanta sauran abubuwa da su sura da du'a'ul istifta bi dalil ga hadisin ibnu abbas ya tabbatar cewa yana karanta sura saboda haka tare da wannan ihtimal din gara ka rike ba za ka bar asali ba wannan ka'ida ce ta daga ciki ita ce ka'ida farko daga cikin qawaid al-fiqh al-qawaid al-fiqhiyya na musulunci al-yaqin la yuzalu bi shakk in kana da yaqini ba ka kawo da wannan yaqini da shakka saboda ka al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana in kana da asali sai ya tsaya a nan har sai ka samu wani yaqini wanda zaka tashi daga wannan asalin zuwa ga wani abu saboda ka al-asl zaka yi du'a istiftah cikin falyabtace to wannan kuma wata matsala ce kawo bari mu ƙara wannan batun ƙira'a za mu zo ta ƙware da ita da muhimmanci a wannan saboda haka mutum zai raka a ce alfajir da karanta ɗaya daga cikin waɗannan surori imam al-ghazali yana cewa mutum ya yi ta ya karanta alam nashrah raka'a